muhim matanul aqidatul wasitiyya matani na littafin aqidatul wasitiyya wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta rahimahullahu kaga mun yi aqidatul dahawiyya ko wanga kuma wancan Imam Dahawi ya rubuta shi wannan kuma aqidatul wasitiyya shi ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta shi yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi arsala rasulahu wannan da ya aiko manzonsa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya shine addinin musulunci li yuzhirahu domin ya rinja yadda musuluncin na aladdini kulli akan addinai dukkan su kaga addinu aladdini di addini mufradi ne ko jam'i mufradi ne kalmar mufradi ne amma yana da ma'anar jam'i ma'anar aladdini akan addinai duk da yake addinu mufradi ne adayan shine jam'i amma nan ga wanda ya san larabci yana da ma'anar jam'i don me saboda al ta jinsi al din nan ta addinu al din nan ta jinsi ce alif da lam na jinsi suna da ma'anar jam'i in sun ka zo ga kalma ko da mufrada ta yana da ma'anar jam'i misali khalaqas samawati wal arda Allah shi ya halicci samawati kaga as samawati yazo jam'i amma al arda sai yazo mufradi kalmar arda to duk da yake ta zo mufradi amma tana da ma'anar jam'i don me saboda al din nan ta jinsi ce sadda duk al ta jinsi ta shiga kalma to koda kalmar na mufradi tana da ma'anar jam'i yace li yuzhirahu domin Allah ya rinjayar da addinin nan na musulunci aladdini kulli akan addinai dukkan su wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida akan haka wa ashhadu kuma ina shaida Allah ilaha illallah shahada abu ne na zuciya don haka wani bai wakiltar wani gare ta kuskure ne ga kudubatul haja nashhadu Allah ilaha illallah nashhadu anna ba ba innal hamdalillahi nahmaduhu ya halatta ai jam'i wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina kaga waɗannan duk jam'i ne amma in ka zo shahada to kuskure ne a sai wannan shahadu Allah a sai dai ashhadu wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika babu abokin tarayya lahu gare shi iqraran bihi wannan tabbatarwa ne game da shi wa tauhidin da kuma kadaita shi shi Allah wa ashhadu kuma ina shaida anna muhammadan cewa muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu ko manzon sa ne iyakar girmama da zaka wa manzon Allah ka kira shi abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi tsira su tabbata tsira Allah ta tabbata gare shi wa ala ali da kuma akan dangin sa wa sahabi da sahabbansa wa sallama da aminci tasliman mazidan aminci mai karuwa amma ba'adu to bayan haka fahaza atiƙadu wannan littafi da zan rubuta zan rubuta shi ne game da aƙida itiƙadi aƙida abinda aƙida abinda mutum ya ƙudurta cikin zuciya ta shine shine itiƙadi shine aƙida fahaza itiƙadul firqatin najiya wannan aƙida ce ta jama'an nan masu tsira daga wata in Allah ya so almansura waɗanda za a taimaka ma su wane ne alfirkatun najiya almansura waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iftarqatil yahudu ala 71 firqa wa iftarqatil nasara ala 72 firqa sai ce wasa taftariqu hadhihi al umma ko ku wasa taftariqu ummati ala 73 firqa kulluhum fin nari illa wahida to ita wahidan nan da annabi ya ce su ɗaya za shiga aljanna su ne alfirkatun najiya almansura sannan akwai wani hadisi kuma ko hadisai inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta zalu ɗa'ifatun min ummati zahiri na alal haƙi najiya waɗanda za su tsira kaga waɗancan da annabi ya ce kullum fin nari illa wahida to wahidan nan su ne annajiya waɗanda za su tsira daga wuta mansura su kuma an samo shi ne daga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa ke cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta yati amrullahi su ko sune almansura bangaren da na tsaya ma gaskiya ina fatar kun fahimta to Allah ya sanya mu cikin su yace wannan itiqadi ne na alfirqatin najiya bangare waɗanda amma hutsira daga wata almansura waɗanda Allah zai ba taimako ila qiyamis sa'a har zuwa tsayuwar sa'a su wane ne ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa Allah ya sanya mu cikin su to aqida ce kenan zai kawo wa ta ahlus sunna wal jamaa don haka kowa ya saurara duk inda ka ji kayi daidai to ka rike aqida ce ta ahlus sunna inda ka ji baka yi daidai ba kuma to kai kokari ka gyara ka dawo ma aqida ta ahlus sunna Allah ka tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna wa huwa shine al-imanu billahi duk aqida ta ahlus sunna ta an tattara ta ga abubuwa guda shidda waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne rukunnan arkanul imani wal imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tumina bil qadri khairi wa shar duk aqida ta ahli sunna ba ta ketare waɗannan abubuwa guda duk akan suna aka tasubba shine al imanu billahi imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal ba'th da imani da tashin kiyama tayarwa ba'dal maut bayan mutuwa wal imani bil qadar da kuma imani da qaddara khairihi ta alkhairi wa sharrihi da tashari waɗannan su ne arkanul imani guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam to duk aqidar da za a kawo wa ko dai menene to imani da Allah nan sai a yi bayani a cikin littafai me imani da mala'ikun Allah shi ma a cikin littafai me imani da littafan Allah me imani da manzannin Allah me imani da ranar lahira me imani da kowannen su yana ɗaukar bayani mai cikin littafai to duk bayanin su ne an ka rubuta duk littafin da an ka rubuta na aƙida ina fatar kun fahimta wa min al imani billahi to sai yazo yana fashin bakin su yana daga imani da Allah ba an ce cikin rukunnan imani yin imani da Allah ba yana daga imani da Allah al'imanu bi ma wasu bihi nafsahu yin imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi min gaira ta harifin ba tare da ka jirkita sai ba ya siffanta kansa da shi fi kitabi cikin littafi ne kamar jiya tafsirin mu na jiya Allah ya ce innal ladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ordinarily in an ka ce mu baya a da hannu aka yanta ko shugaba ya ba da hannu ne ka ba da na ku haɗa shi aka yi mu baya a da hannu aka mu baya to sai ya ce waɗannan da ka mu baya a da kai kai annabi sahabban nan da na yi mu baya a da kai a hudaibiya suna mu baya a ne da Allah sai ya ce yadullahi hannun Allah fawqa aidihim yana saman hannuwansu sai wuce a ba a cewa hannun Allah don in ka ce hannun Allah to ka misalta Allah da halittunsa halittun Allah su adda hannu da mutum da dabba da aljani da wani su da hannuwa don haka in ka ce hannun Allah to ka misalta ah to yanzu in an ce hannun Allah kana ɗauka in bancin takwalci daidai ke da hannun mutum ko hannun dabba Allah an ka ce akwai abin da daidai da Allah ya tsalhe kai ne yace laysa ka mithlihi shay'un babu abin da aka ma da shi to da an ka ce hannu da ka batta hannun Allah yadda ka san Allah daban yake da mutum ba ɗaya yake da halittunsa ba to haka duk wata siffa tashi shi hannunsa, ƙafarsa, fuskarsa, rayuwarsa, iliminsa, mulkin, duk abin da ka sani, duk waɗannan ba ‘yan adam suna da su ba. Allah ya kira kai ne alhayyul qayyum rayayye. Muna da rayuwa ko ba mu da? Rayuwar mu irin ta Allah ce, madalla, to ashe haka in yace yana da hannu, bai kamata ka ɗauka hannun kuma irin namu ba. Wannan irin hannu irin hannun Allah. In ka ce in faɗa ma yadda hannun Allah yake, faɗa ma yadda Allah yake, sannan in faɗa ma yadda hannun yake. Ba iya siffanta shi. kamar yadda mai risala ya ce la yablugu kun hasifati hilwa sifuna masu siffanta ba su iya kaiwa ga hakikanin siffar Allah iyakar siffanta da za kawo Allah ka faɗi ayyuka ne Allah mai mai mai mai rayarsuwa mai kashewa mai arzitawa mai ɗaukakawa mai ruwan sama mai kaza ai siffofi ne na amma baka faɗi siffar yadda ya faɗa mana dogo ne ko gajere mai kiba ne ko baka iya babu mai iya kawo wannan don kana iya siffanta abin da ba gani ba a to ka gani sai dai ka siffanta shi da ayyuka ne ta bakin baba a tamar yayi Allah ya gafarta yace in baka san Allah ba dibi ayyuka ne ina fatar kun fahimta to to yace daga yana daga imani da Allah yin imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa wacce yana da hannu shi yace to in dai ba dan tawaye kake mi annaka illa ka yadda hmm? ka tsaya korewa ba a cewa Allah na da hannu subhanallahi ta'ala Allah an zalika uluwan kabira to gyaran wa kace gyaran Allah don shi yace yana da ba mu muka ce yana da hannu ba ai shi yace yana da hannu hmm? waja a rabbuka wala malaku saffan saffan ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu yace zai zo zai zo ko ba zai zo ba sai kace a ba a cewa don ba wa Allah makani amma kuma ga fassarar yadullahi fawqa aydin cikin fassarar da yan bid'a sun kai sun kace wai abinda amma ana wai ai Allah na halarci sanda an kai mubayat o yana halarci ko wane wuri hudaybiya to kawa Allah makani don Allah ya zo hudaybiya kenan ta ce ba wa Allah makani to gashi nan ka kai shi hudaybiya karkashin magariya duk abinda suka wa gudu sai sun gaba gudu sun hada mai don haka iyakar abinda an ka nema duk abinda Allah ya siffanta kai ne da shi cikin Qur'ani ko annabi ya siffanta Allah da mi annamu kai Allah sanin kai ne ha ko kai annabi sanin Allah ina fatar kun fahimta hadisi ya tabbata annabi ya ce ranar kiyama yau mana ƙulil jahannama halimta la'ati yin da za mu ce mu jahannama ke cika wata ƙulil halimin mazid sai ta ce Allah akwai ƙari a yayo a yayo a jeha mata ba za ta ce ta cika ba sai Allah ya ɗauku ƙafarsa ya aza mata sai ta kama ƙadin ƙadin ƙadin hadisi ne sahihi to ke annabi ya ce Allah na da ƙafa zai ɗauki ƙafa ta ya aza ma wuta mi an naka sai ka ce a ba a cewa Allah na da ƙafa ba ji Allah da daga to annabi yayi kore kai annabi sanin Allah kaga wannan duka abubuwa ne kuma wa malaman musulunci fa waɗanda na ji gishiri ga ilimi su ka wannan tawiya to shine yana daga aqida ahli sunna yana daga cikin aqidarsu ta imani da Allah imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi mu ba mu da ja in yace yana da ido mun yadda in yace yana da fuska mun yadda in yace yana da hannu mun yadda in yace yana da ƙafa mun yadda ko duk abin da yace yana da mun mu mun mu babu da ja min gairi tahrifin ba tare da jirkitarsuwa ba kamar in an kace yadullahi sai kace ni'matullahi aka nufi ko quwwatullahi ko nasrullahi wannan tahrifil kalima al mawadihi ne fi kitabi duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin littafinsa wabi ma wasafahu bihi rasulu hakan ga yin imani da duk abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi min gairi taharifin ba tare da jirkitarsuwa ba wala ta'dilin ba tare da kuma takaitawa ba korewa ba wa min gairi takayifin kuma ba tare da cewa kaifa kaifa kaifa kaifa kana kaza shine takayifin da an ka ce Allah na da hannu sai ka ce to to faɗa mana yaya hannu yake wannan bid'a ce wasu alu anhu bid'a tambaya game da wani abu na Allah bid'a ce shine takayifin wala tamthilin kun ba tare da misalta to in kace Allah na da hannu ba misalin ya misalin hannun yake shi ma bid'a ce ba duk ba a wannan ba ya ce yana da hannu ba abinda kawai an ka nema gare mu yi imani yana da hannu kuma mun yi mun yadda yana da hannu yaya hannun yake Allah ya ce mu'minai za su ganshi Allah ya gwada mana shi mu ga yadda hannun yake mu shi da addu'an mu ina fatar to wannan ita ce aqida ta ahlus sunna to waɗanda ba ahlus sunna ba sai to a ba a cewa Allah na da hannu sai su kama kore kore sai su ce suna tawili bal a'aha yu'minuna suna yin imani bi anna Allah cewa Allah subhanahu tsarki ya tabbatar mai laysa kamithlihi shay'un ba abinda aka ma da shi da an dauki wanga aya duk ta isa duk ta walwalar gimgimin da aka yi game da sifatu asma'ullahi wa sifatihi na duniya duk abin da an ka ce Allah na da shi na Allah na Allah kuma daban yake da na halittunsa shi ke an huta laisa ka mithlihi shay'un babu abin da aka kama da shi wa huwa samiu shi Allah mai ji ne albasiru mai gani fala yanfuna anhu basu su ahli sunna basu kore ma Allah ma wasafa bihi nafsuhu abinda duk ya siffanta ma kai ne ya siffanta kai ne da shi wala yuharrifuna al-kalima haka ba su jirkitar da magana an muwadi'i daga wurin azawata in an kace yadun kace ni'matun aka nufi ko nusratun ake nufi ko quwwatun ake nufi kan kan tahriful kalima an muwadi'i eh wala yulhiduna sannan ba su yin ilhadi fi asma'illahi ga sunayen Allah wa ayati da ayoyansa me ilhadi jirkitar da gaskiya shine ilhadi wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i kabbar waɗanda kabbar kyale waɗannan da ke ilhadi da sunayen Allah in anka ce Allah na raka su ce a'a su kore ban da su ina fatar kun fahimta wala yukayyifuna hakan ga kuma su ahlus sunna in an ka ce kaza na Allah hannun Allah ko fuskar Allah ko kafa Allah ko hannun ko farcen Allah da sauransu dai ba su cewa kaifa kaifa kana hadha liyad hadha liyad ya wannan hannun ba su cewa kaifa wala yumathiluna kuma ba su misalta sifatihi siffofinsa bi sifati khalqihi da siffofin halittu in an ka ce Allah na da hannu bai taba haduwa ga aqida ga zuciya ahlus sunna ga tunanin ahlus sunna cewa irin hannun Allah ko irin hannun talikansa hannu na Allah shi kenan Allah daban yake da halittunsa to haka duk wata siffa ta shi kuma dole ta zan daban da ta halittunsa la'annahu subhanahu domin shi Allah tsarki ya tabbatar mai la samiya laubai da takwara samiyu takwara waye takwara wanda sunanka ɗaya da nashi ana ce ma bello shi ma bello kaga takwara kenan to Allah bai da takwara hmm? kaga hal ta'lamu lahu samiya ka san wanda a takwaran Allah cikin wata aya Allah ya kira kai ne kabirul muta'al kabir mai girma muta'al madaukaki a to ga kabirul lambar kuma sai ka ce to kenan kabirul Allah ya kira kai ne kabiru kuma ga kabirul lambar kenan takwaran Allah na sai mu ce ma a kai ko me ma'anar kabir ba mai girma ba to kalli kabirul lambar muna karatu yana an gaje Allah na an gaje da nan sai ya dingire ya yi ta kwana har da hansari Allah na kwana eh in ya ƙari kwana ne an haga makaratu ya tashi sai ina sai wurin mai shayi don Allah zubo min Allah na shan shayi a shi kenan girman ba ɗaya ba sunan ɗaya zo guda amma girman ba ɗaya ba hakan ga aliyu abu albani shi ma wa huwa al-aliyu al-azim Allah ya kira kai ne al-aliyu to ga aliyu abu albani kenan duk guda ne ya zanta Quran Allah a ɗaukaka su da yanzu ba ha ganin da ya tashi sai da ya buga mashin ai yana ya buga mashin ɗin ya tsaye Allah in zai taya wani wuri sai ya hau mashin a ɗaukakan ba ɗaya ba don haka sai dai sunan ya zo guda amma dai kuma ba ma'anarsu guda ba to shi ne lasamiya lahu baya da takwara wanda sunansa daidai da na Allah baka taɓa jan an ce alkabiru lambara ba shi ko Allah sunaye ne duk akwai al-aliyu al-kabiru al-hafizu da sauransu wala kuf'alahu babu tamka gare shi tamka shine kuf'a wala nid wala nidda lahu haka babu kishiya gare shi niddun kishiya wala yuqasu bi khalqi hakan ga shi Allah ba a kiyasin sa da halittunsa subhanahu wata'ala kiyasi shine kamanta abu kaza ga ta yi kama da littafin ga a yi ƙiyasinta da littafin to babu wanda aka ƙiyasi da Allah ko ga halittarsa ko ga ayyukansa ko ga ɗabi'unsa ko ga komi nashi ba wani cikin halittun Allah da aka ƙiyasinsa da Allah fa innahu shi Allah a alam bi nafsihi yahi kowa sanin kansa wa bi gairihi da kuma waninsa in an ka ce Allah ya ce yana da hannu shi ya faɗi haka nan da kai ne cikin Qur'ani ko sai ka ce a'a to kenan kai Allah sanin kai ne Allah duk wanda ka san Allah Allah ya yi ka sanin kai ne fa shine fa innahu alam bi nafsi shi Allah ya fi sanin kai ne bisa ga kowa wa bi ghairihi kuma ya fi sanin wani duk yadda ka san billa yabo Allah da ya halicci billa yabo ya yi ka sani ne haka yake ko ba haka yake ba don me saboda shi ya halicce shi kai iyaka zama ɗaya kai da shi a haɗu masallaci baka ma san mi yake gida mi yake boye da sauransu ba amma shi Allah ya sani don haka Allah ya fi kowa sanin kai ne kuma ya fi kowa sanin wani wanda ba shi ba wa asdaqu qila kuma ya fi kowa gaskiyar zance wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha wa man wa ahsanu hadithan kuma shine mafi kyawun magana min khalqi daga halittunsa to kaga inda Allah mutum ne mai yin kure ko mai yin dolge ga magana sai ka ce a to ai wannan yana cikin kurakuran da yace wanda yana da hannu yana da kafa yana da fuska yana da kaza to ba wanda yafi Allah gaskiyar zance duk magana ta babu ƙarya ciki duk magana ta babu ba'a ba bananci sannan babu kuskure to ya faɗi yace kuma yana da hannu in ba kai imani mi annaka thumma rusuluhu sannan manzanninsa sadiqun ba su gaskiya ne musaddaku na waɗanda ake zoma da gaskiya bi khilafin ladina sabanin waɗannan ya na alaihi da ke magana su jingina ma Allah ma la ya'lamuna abin da ba sani ba suke faɗa abin da ba sani ba su jingina ma Allah kenan su manzanni ba su haka duk abin da kaji sun haɗi game da Allah tabbas haka yake don me saboda masu ba a taɓa tuhumar su da ƙarya ba sannan ba a zo musu da ƙarya wale hadha qala saboda haka yace ma shi Allah yace subhana rabbika tsarki ya tabbatar ma ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya amma ya sifuna daga abin da suke siffantawa su waɗannan da an ka ce Allah na da hannu su ce a'a ko ko su ce Allah na da ɗa ko yana da mata ko yana da abokin tarayya duk suna dai faɗin magana da bata dace ba to tsarki ya tabbatar ma ubangijin ka ubangijin buwaya daga abin suke siffantawa wa salamun sannan aminci ya tabbata alal mursalin akan manzanni aminci daga duk wani aibi aminci daga duk wani ƙasa wanda ƙarya aibi ce eh cin amana aibi ne boye gaskiya aibi to Allah ya amintar da manzanni wa salamun alal mursali aminci ya tabbata akan manzanni daga duk abin da baya da kyau Allah ya amintar da su daga duk abin da baya da kyau walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai fasabbaha nafsahu don haka Allah ya tsarkake kansa amma wasafahu bihi al-mukhalifun lirrusuli ya tsarka kansu daga duk abin da waɗanda na saba manzanni wa safahu biyu suke siffanta shi da shi wasallama sannan kuma ya yi tsira alal mursalina akan manzanni li salamati domin kubutar ma ƙaluhu abin da sun ka faɗe shi minan naƙasi kubuta ta daga nakasa wal aibi da aibi kaga cewar da Allah ya wasalamun alal mursalin aminci ya tabbata daga manzanni akan ko akan manzanni aminci daga mi aminci daga duk abin da yake aibi duk abin da yake baya da kyau Allah ya amintar da su daga gare shi kaga ƙarya aibi ce cin amana aibi ne boye gaskiya aibi ne karkatar da magana aibi to duk Allah ya amintar da manzanni duk Allah ya ce amintattu ne duk waɗannan ba su riskuwa a shi duk abin da sun ka faɗi gaskiya ne to gabakin su gabakin manzon Allah mun kaji Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da kaza Allah na da kaza kuma sai ka zo ka kore kenan kahi manzon Allah tsoron Allah kahi manzon Allah sanin Allah ko kai ka san kawa kanka wa huwa qajjama fi ma wasafa wasamma bi nafsahu bayna an-nafi wal ithbat wa huwa shi Allah qajjama ya hada fi ma wasafa ga abin da ya siffanta kansa wasan ma biyu nafsa kuma ya ambaci kansa da shi ya haɗa bayanan nafi tsakanin korewa wal ithbati da tabbatarwa to to sai mu tsaya nan ko madalla to haka dai za a ci gaba insha Allah fala udula li ahli sunna wal jamaa amma jaa bil mursal don haka su ahli sunna wal jamaa ba su karkacewa daga abin da manzanni sun ka zo da shi to bari dai mu tsaya nan har Allah ya kai mu na rai gobe to wanda bai samu ba ya kokari ya samu karatu na mai muhimmanci eh to Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta madalla madalla to na Ibrahim da littafi hmm hmm سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك